to ai gudu da kudin ya bi laifi ya yi sata bai kamata ya gudu da kudin ba abu ɗaya za a halatta masa a wannan harka dole zai biyayya ga yayansa sannan ko ba zai taimako ba a aikata abin da bai kamata ba ko ba zai sace kudin ba da in ya gudu da kudin kaga ya yi sata abu ɗaya kawai zai zama halali gare shi shine yayin da wani aike shi so abin da amfani da shi bai halatta ba ba mata ba ba ko mai ko giya ce in ya karba ya tafi ya ce ya dawo ya ce na nema na nema ban samu ba ƙarya ce amma ta halatta ya yi amma in ya gudu da kuɗin kuma ya ci harama tun da ba zai iya matsawa ya ce tun da wansa ne ko saman ne cewar ka ka bari karka karka sai kaza ko karka kaza ka ga ba zai iya ba sai dai kawai ya karya in ya so ya dawo masa da kudin sa ko ya je ya nema ya siya ko ya sa wani ya je ya siyo in ya ya taimaka na bai kamata ya gudu da kudin ba kuma bai kamata ya dubi sama da shi ya aike shi ya ce baza shi ba sai dai tun da abin akwai abin nan ɗin kyami a ciki sai a yi ta dabara
shi kuma na yake cewa salamu alaikum tambaya a kan wai waya akwai kamfanin da yake sayawa da mutane waya akan bashi za a ba mutum waya sai mutum ya dinga biya a hankali a hankali amma zai zanto kudin ba irin yadda aka saba siya ba kamar za su yi dan kari kaɗan akan yadda ake sayawa noma wannan riba ne bai halatta ba ko ma ta wace dabara za a yi riba ne Allah ya haramta ta iya yiwa zai biya kadan kadan dubu goma ne karshen ta zai biya sha biyu ko sha biyar to riba ne bai kamata su su karba ba kuma shi bai kamata ya biya haka ba kuma wani kamfani ne na kafirai kaga shi ko musulmi bai kamata ya jefa kansa a nan ba
shi kuma wanda yake cewa yana tambaya ne akan mutumin da ya rantsuwa koyi bakacin cewa bal da za a yi da club kaza da club kaza duk idan club kaza ya ci club ɗinsa to matarsa ta fa kuma sai aka yi bal ɗin sai aka ci club ɗin nasa
a ba za a ce aka ci club ɗinsa ba kawai sai aka yi bal matarsa sai ta sauko ta sauko wasa ne wannan amma dai ya yi haka kuma ya ce an zai an ce su ta saku ta saku sai dai yaje kuma kawai shari'a rangwamen da za a yi masa kawai sakin nawa yake nufi idan ya ce ai dama ta saku amma sake ɗaya yake nufi to shi kenan zai iya komar da ita amma dai ta saku idan ko san da yake wa kulab ɗin mai girma ne mai yawa ne ya ce sake uku ne ta saku uku shi kenan Allah wa alamu.
Na'am. shi kuma wanda yake cewa yana zaune a ƙasar Turai kuma yana aiki da kalisin zuwa Juma'a wato kwana biyar kenan a sati inda yake aiki kuma ba masallacin a kusa da sallar Juma'a. To shi ne yake cewa malami ne ne hukunci na kasancewa ba ya samun sallar Juma'a.
Eh to in ba masallaci ai Juma'a ta fada a kansa. kuma akwai iya adadin mulullukan da idan har ma ya zamanto ya kai haka mutum ba zai iya zuwa juma'a ba an masa rangwame ya addinin allah mai sauki ne idan ya zama sai ya yi wani tafiya tafiya na kilomitas da yawa kamar zai yi tafiya zai bar gari ai kaga daga an ce tsakanin wajen masallaci da gurin da za a da gurin mazaunan mutane akwai kilos din da wannan milillukan da in ya haura haka an musu rahusa saboda haka idan tsawon tafiyar ya kai wannan adadin da aka tabbatar da in ya haura haka ba ma wani yawa ne adadin ne na manci amma akwai adadin da idan mutum yana zaune a wajen wannan waje tsakaninsa da masallaci ya kai nisan wannan mululluka to an masa afuwa ya sallah ta azhar kullum kawai ta juma'a don kuma na da samun damar da zai je wata juma'ar ya je ya kokari wata juma'a da je to duk juma'a amma da bai je ba bai da laifi amma ruhusa ya yi sallah azhar wannan shine kawai amma in dai ba nisan da ya kai wannan ba ne to lalle ne ya fita ya nemi masallacin juma'a ya yi sallah ta juma'a
wannan kuma take cewa Allah ya kara shi lafiya menene hukuncin auren da mai gidan baya saduwa da matansa sai wata shida shida
na lillahi wa inna aure akwai cutarwa ba dai aure kawai rabuwa ya kamata saboda ko mutum kauracewa matarsa yi irin na ila ina ai kaga wata hudu ne mutum yi wata hudu ba kula matarsa kawai dan jara'a ya kyale ta ta cika wata hudu bai kula ta ba ai kaga magana aure ya kare sai kotu kuma kotun an je aka tabbatar da haka kaga ba zancen aure tun da tabbatar da cutarwa ne balle wata shida sai wata shida wato ta sha wata shida shida ma kenan ba kyau wannan bai kamata ba kawai ta je ta ɗaga ƙara ta kai shi gaba a kawai raba aure saboda duk aure in dai da cutarwa duk aure in dai da cutarwa to kauce masa ake a rabu da shi mutum baya kula matarsa mai amfanin auren ya saba wa magana annabi ya saba wa ta Allah kuma ga cutar baiwar Allah yake kuma jahilci ko san duniya shi yake janyo mata su zauna a irin wannan halin shi kuma karshen tunanin bokaye ne kuma ta iya yiwuwa wani sharrin ne dama ai abin da zai hana mutum ya kusanci matarsa ya ka san abin an tona shi ba zai yi kyau ba in boka ya ba shi wani jini ya sha kare sadu da matarsa sai bayan wata shida fa zai yi kuɗi zai samu mulki yana so ya zama honorable don haka ba shi ba mata ba zikiri ba salati in kuma ya shaƙu da wasu matan ne a waje mai bin mata ne shi duk matan mai bin mata baya sha'awarta ba musiba ne idan zana mutum yake a waje to to za ta iya samun kanta cikin haka in dai za ta binkita wannan imma yana da wasu matan a waje da yake sha'ani da su imma kuma wani boka ya tsora masa wani abu in ba haka ba ba abin da zai kawo haka ko hakan ta faru aure kawai ya gama lalacewa za a tafi kotu ne ko iyaye su hada a tabbatar da rabawa
shi kuma wanda yake tambaya ya ce wai idan mutum yana azumi jini ya fito daga bakinsa wai azumi ya ɓaci saboda shi yana da lalura in ya wanke baki ko kuma murza haƙora sai jini dinga fitowa daga bakin naka ai jinin bai tafi bai taɓi maƙogwaransa ba wanda bai je maƙogwaro ba jinin baki ne ya kurkure ya zuba ne ci gaba da azuminsa in kuma ya sake ya saki jinin ya tura shi da gangan ya tafi maƙogwaro azumi ya lalace
kamar haɓo kenan baki ya kace baki ya ba a haɓo ya kawo magana haɓo ne a ƙarshe to haɓo kuma ayan shi ba ya kai jini daga hanci a wannan ba komai sai ya tare kawai har Allah ya ɗauke masa a magani jinin baki ne dai zai iya tafiya makogoro amma na hanci zai dai ba yawa ya ba ya kai ina lillahi kuma ya dinda za a ce haɓan da ya kai har zai koma ya shiga makogoro ai mutum yana kan gadon asibiti kenan lalura ta ƙarfafa.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah wallahu alam.
وأحيط, وأحيط بصمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أهدا ووحيد بسمره سياكا وإيجري أنكي ويمانا da gonarsa mana ta zama ta halaka ta wargaje gona an kewaye ta da musiba da abubuwa na Allah ya zama to ya gama takama ya gama cewa shine kaza kaza kaza to yau abin da dan uwansa ya man nasiha nan gashi ta tabbata an kewaye gonarsa wato ainihin da ainihin musibu da kuma lalacewa fa asbaha sai ya wayi gari ya kallibu kafai yana jujjuya wato tafukansa domin damuwa da yake ciki saboda yana cikin damuwa da hasara irin da irin abin nan na mara gaskiya yana jujjuya hannunsa alama an faga bisa abin da ya kashe na dukiya fiha na gonan nan tasa ga ta nan kuma wahiyar gonar ta zama khawiyatun wargazajjiya kayayya ta wargaje ala urushiha a bisa wato ainihin ginshikanta duk sun kakkare duk wani abin da aka yi na gona na bishiyoyi da abin da aka yi rumfuna na inibi na mai duk ya lalace ya wargaje ya shiga cikin asara waya kolo sai ya zama wannan kafirin yana faɗa yana cewa ya laita ni wato ya kai tona ma'ana tambihi ne ya dinna ya ce ya kai tona lam ashrik bi rabbi ahadan ina ma dai ban yi tarayya da ɗaya da ubangiji na ba domin ga abin da lamarin tarayya da shirka da ne da allah ya janyo min to jujjuya hannu mutum an ce yi kallibu kafai zai dinga tunanin kamar yaya a'a irin abin nan na damuwa da jin kunya na nadama ka san mutum ya abin kunya za ka ga ya kasa rike hannun sama za ka ga yana ta haka yana taimama taimama dole kai yanzu gonan nan kai wannan yukallibu din nan Allah ya san irin yadda mutanen maka suka yi lokacin da annabi ya kame su a fatawa maka ta gasu nan gaba daya ce me kuke zaton zan yi muku kowa sai da yi wannan yukallibu kafiri ana taimama dole hairan ahun karim ibnu ahin karim hairan muna zaton alai hairan haka to wannan nadamar shine yana jujjuya hannunsa saboda ya saba wa Allah kuma ya yi shirka da shi
walam taqul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wama kana muntasira sai gashi mai gona mai jin daɗi kafiri ya zama babu wasu jama'u da za su zama suna taimakonsa kuma bayan Allah saboda halakar wato gona da dukiya da abin da ake fantamawa babu ya kare yan zaman sitirin masu zuwa su ci su karba su gulma su zage-zage kuma sun tafi dama taron ba na Allah ba ne wannan jama'un da suke zuwa saboda yana da shi yau ba kowa sun bai sai shi kaɗai yana ta taimama yana ta neman wato ainihin yana ta neman ya zai yi wa ma kana muntasira shi kuma wannan kafiri bai zama abin ba wa taimako ba yayin halakar wannan dukiya tasa
هنالك الولايات لله الحق هو خير صوابا وخير عقبا shikenan gashi kuma canan ka can rana alkiyama ga abin da mutum yayi na shirka ga kuma ga kuma tafiya ga ƙaryata alkiyamar ga kuma ta tabbata tabbata za a je ina ce canaka a alkiyama jibincin lamari da wato mulki da kuma ba da nasara da hayar da bayi lillahi haƙo ga ubangiji ne wannan wannan ko shi ne gaskiya gaskiya kenan wato ainihin sufa ne na wulaya ɗin na shi sa aka rufa idan kuma aka yi jarra zai zama sufa ga allahu sai da aka ce hunalikal wulayatu haƙo wilaya ta gaskiya ta tabbata lillahi ga Allah a wata karatun kuma za an ce hunalikal wilayatu lillahi alhaqi sufa ne na Allah to amma alwilayatu jibunci da ba da nasara da mulki na gaskiya ya tabbata lillahi a ranar kiyama kuwa khairun sawaban shine kuma wato ainihin mafificin wato lada ranar lahira da Allah yake saka wa kowa da shi wa khairun uqba kuma shine wato ainihin wannan kibincin da nasarar da Allah yake bayarwa a ranar alkiyama shine mafificin wato ainihin kyakkyawan karshe ga muminai واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga misali ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga lahum gare su mutanen Makka wato wadarib lahum buga wato masalar hayati duniya misalin rayuwar duniya lahum gare su buga ka fada ka ce lamarin rayuwar duniya nan kama in kamar ruwa ne wato anzalnahu minas sama'i da muka saukar da shi daga sama fakhtalada bihi nabatul ardi sai ya cakudantu da tsirrai na ƙasa shine wato shuka suka cakudantu da ruwa sai shukan nan ta kyau ta fito ta kore ta kyan gani ba asbaha sai kuma wato wannan tsaron sai ya zama ya waye gari ya zama hashiman wargajajje abin wato warwatsawa ko ina ya wargaje wato ta ruhu yahu iskoki sun taso sun wargaza wannan shukar da wannan koren da kyan da ya yi sai ya zama to ya wargaje babu komai tare da shi sai ya zama babu ya zama kuma abun tausayi haka lamarin Allah yake duniya kenan haka take yadda ka ji misali nan da Allah ya ce manzo Allah ya yi wa mutanensa duniya haka take idan kaga ta wargaje ta lalace an bar Allah amma aka kama Allah aka rike ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da umarninsa da kuma wato da'ar Allah da ta manzansa to harka ba za ta wargaje wa bawa ba amma yadda wancan yar duniya ta wargaje masa gonan nan ta zama halakakkiya to haka lamarin duniya yake ga wanda ya bar Allah ko ya shirka da Allah wa kana Allah hakika ubangiji Allah ya kasance muqtadiran mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkanin komai da komai
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ce dukiya da ‘ya'yaye ado ne na rayuwar duniya ga mutum kawai yake jin daɗi yake ado da su kawai saboda haka biyun nan in ba za su taimaka maka zuwa shiga fadar Allah da samun yardar Allah da manzon Allah ba musiba ne dukiya da ‘ya'ya ‘ya'ya baki ɗaya a sarrafar da su kamar yadda muke magana kan tarbiyya a jiya ya'ya a tabbatar an bar wa Allah da annabi sun zama sun shaƙu da Allah kuma suna son manzon Allah suna hidima a addini kan duniya ta kwashe su karka bar su sa ido a kan duniya su shiga matsala ya'ya kenan to saboda haka da su da dukiya dukiya kuma Allah tabaraka ta'ala ya baka ita kai kokari kai aikin Allah a cikinta da ita domin ta zama alkhairi gare ka kuma da samun dukkanin abin nema kar a zo karshe a yi dukiya wata rana mutum ya abin da ya ga dama kuma dukiyar ta ƙare ya zama allah sarki shine ba a so to saboda haka almalu walbanu dukiya da yayaye zinatul hayatid duniya ado ne kawai na rayuwar duniya amma walbaqiyatu salihat wato ainihin saurarrakin ibadu na kwarai ko ayyuka na kwarai wato khairun su ne mafifici na alkhairi inda rabbika wajen ubangijinka sawaban da lada samun lada su suka fi kawo lada wa khairu na malan kuma su ne suka fi wato ainihin mafificin abin buri da shi da bawa zai yi don ya samu alheri gurin allah to baƙiya ta nan ne malamai suka yi ta kai kawo akan cewa mai baƙiyatu salihat sun ce baƙiyatu salihat tana farawa da wato la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin baƙiyatu salihatu subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk baƙiyatu salihatu ne baƙiyatu salihat alhamdulillah godiya ga Allah baƙiyatu la ilaha illallah Allahu akbar baƙiyatu salihat wasu kuma daga cikin ba'arin malamai a ruwayoyi mabambanta sun ƙara da cewa la haula wa la quwwata illa billah ita ma baqiyatu salihati ne wasu kuma suka ƙara da ma sha Allahu la la ma sha Allahu la quwwata illa billah duk baqiyatu salihati ne to waɗannan su ne suka fi alkhairi da janyo samun kusanci da lada da samun cikakken burin bawa a lahira da duniya matukar ya rike su da sama da 'ya'ya da kuɗi ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أهداً ambaci gare su ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama gaya musu yau ranar da nusayyiru musu Allah muke tafiyar da aljibala ko kuma tusayyiru bina'i majahuli da yayi ake tafiyar da duwar watsu daga barin fuskar ƙasa ake korata ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yake tafiyar da duwar watsu duk su bar inda suke alkiyama ta zo kenan a wannan rana duwar wasu gaba ɗaya zai su zama ƙura don karka da an ce tafiyar da dutse karace dutse ne zai tafi yana nan a dunkule a da Allah ya buga masa tsawa ya tafi wargajewa duwar waɗin suke su zama tarbaya su zama ƙura babu alamar su ma to gaya musu ranar da muke tafiyar da duwar wasu su zama ƙura su tashi daga inda suke wata ranar a ranar ne za ka ga ƙasa bari zaton tana fitowa ta fito fili ita kaɗai mana ba komai a kanta abinda ake cewa ban ƙasa to rana da kyama ake ganin ban ƙasa yanzu ko titi kawo kana kallon titi za ka gaya akwai ɗan gine-ginen nan na saman titi za ka ga ɗan wani shago wani gini to ranar ƙasa za ta bayyana bari zaton babu wani tudu babu wani gini ta yi fetal ta zama lebur ta istiwa'i ta ba komai a kanta a wannan ranar da muka tafiyar da duwar watsu suka zama gari to ranar ranar ƙasa za ta fito wato ainihin tana wato ainihin akan haka wahsharnahu sannan za mu tashe su kowa da kowa na kirkin da wato ba na kirkin ba za mu tashi mugayen mushrikai za mu tashi mutanen kirki su ne waɗanda suka kaɗaita Allah kowa za mu tashe su walam nughadir minhum ahadan ba za mu bar ɗaya tak ko da ɗaya tak ba za mu bari ba sai mun tashe shi kuma ya farka ya tashi domin ya karɓi abin da ya aikata
wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا za a bujiro da wato ainihin halitta wa uridu ala rabbika saffa za a bujiro da halitta baki ɗayansu suna masu safu-safu nan ga ubangijinka za a bujiro da su halin kasancewa kowane halitta akan sahu suke sahu na mala'iku daban sahun mutane haka daban sau haka za a cakudantu da abin da ba a haduwa da wannan ba a haduwa wani sahun a gaban ka wata halitta ce da baka taba saninta ba amma za ka ganta ranar za ku cakudantu da ita Allah zai za a bujuro da kowa sahu sahu gaban zatin Allah shine Allah tabaraka wa ta'ala wato aka faɗa gare su bayi da ƙarce muna hakika kun zo mana ku bayi Allah ne wannan magana a harshen mala'iku aka faɗa gare su hakika kun zo mana kamar yadda muka halice ku farkon wato lokaci muka halice ku ɗaiɗaiɗaiɗai kuka zo ba ku da komai to ana faɗin wannan masu inkari na cewa an tashi tashin alkiyama ga tashin ya zo a ana musu jawabi a nan ne suke da rikicewa da garji'itin muna ba kun ce ba za ku zo ba to ga ku kun zo amma su mumine suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali domin sun tabbatar da wannan rana kuma sun yarda da ita kuma ga ta tazo kuma Allah ya tabaraka ta'ala saboda imanin da suka yi da bin annabi Muhammadu da muka yi a wannan rana Allah zai ba mu nutsuwa ba za mu rikice ba don ka san shi mara gaskiya inda duk aka taru sai an gane shi rashin gaskiyar da kin yarda da abin da suka tabbatar hakan yake komai taro idan da mara gaskiya shi an magana ya sani inda shi ne in magana ta shafe shi ne amma wanda babu ruwansa me zai kamar misali ne a ce to an ɗauke waya za a caji wannan bai ɗauki waya ba zai damu irin wannan magana da aka ce wai wani sarki yana da wata hula talakani yana damuwa da ita ko yaki ko mai inda ya sa hulan nan ba magana da turan nan kawai sai aka samu wani daga cikin mutan gari da yake jin haushin sarki kan hulan nan sai ya lallaba sai ya je sace hular hankalin sarki ya tashi ana bankice ya za a yi ya za a yi da abin da ya isa sarki sai ce kawai duk mutan gari a yi kuwa yana son ganin su a fada zai magana da su aka sanar aka yi ta shigowa aka yi ta shigowa shi sarki mai hikima ne wancanan ka ne da aka taru sai sarki ya fito ya tashi ya gaida mutane sai ce abin da ya sa dama na tara ku ina so in binkici hulata da aka sace mu to amma saboda barawan da rashin kunya da ya sace hulan ma ba wani binkice sai gashi ya zo da ita ka sawo ta a kanka ka zo sai ya haka taso taso ta ɗauka bai sa hula ba ya ɓoye ta amma ikininsa ya san bai da gaskiya ya san shi ya sata da sarki ya ce gashi nan ya sawo hulan ma ya zo da ita dama ita muke bincike sai maza yin haka ya ga ita ce ɗin ku sai ashe bai ce to taso fito jama'a an sallami kowa to a duniya ko a lahira mara gaskiya ya sani saboda haka Allah da ya faɗi wannan ainihin cewa ainihin wato mun zo da ku ga ku gabanmu kuma kamar yadda muka halice ku kuna maɗaiɗaita ku kaje to gashi an faɗi wannan masu yankari sai shiga damuwa bal bari dai za'antu ai riya cewa lan naj'ala lakum maw'idan Musa Allah ba ba mu sanya muku wani lokaci ba ko kuma wani wato alkawari na tashi to yau gashi mun tashe ku
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله تبارك وتعالى يتشي wato wawu bi alkitabu a wannan ranar sai aka ajiye littafi ma'ana aka ba kowane mutum nasa aka ajiye masa nasa gashi nan nasa ne duk abin da ya aikata gashi nan wawu bi alkitabu ma'ana aka ajiye littafi ma'ana ga kowane mutum aka bashi mumini aka bashi a hannun dama fama munutu kitabu gobe yamini ko sauƙin hasabu hisabu kuma mamunutu aka ba kafiri kuma a hannun hagu to ya aka yi shi littafin zuwa ake abu layi aka karba ya inganta dama ai Allah ma ya faɗa mana ko munutu kita shimalihi wara azarihi munutu kita lili shamili wara azarihi ko sofai salasa ira to littafin iska ce ta kudura take tasowa da kowanne littafinsa ta san shi kuma za ta ba shi daga Allah idan mumini ne kawai sai dai ya carab littafinsa a hannun dama yana kamshi yana haske Allah ka samu wani amma idan mutum ya zama mugu ne kafiri ko munafiki ko mai taba ma'aikin Allah sai dai ya ji hannunsa ya jawo ya ji ana jan hannunsa a mai da shi mai kaifi hannun zai dawo ya burma cikinsa hannun ya koma can baya sannan sai a ɗora min littafinsa na hagu a hannunsa na hagu yana wari yana duhu bakin ciki ya rufe shi kwara a zahari kenan da allah ya gaya mana zai karɓi littafinsa ta bayan bayansa to wannan shi ne karɓar littafi da za a yi kowanne kuma kowane littafin ba faga ranar garaje ba ce yin komai ake cikin kudura Allah sai an karance littafin kaf kowa kamar yadda ka san ana defense a jami'a mutum ya tashi ya kare littafi to haka abin ya fi ma haka muni don karantawa za a a to z min gilafin ila gilafi komai kai gashi nan a ciki musamman wannan binkicen na keke da keke kafirai akewa amma su mumine sun karba hannun dama ai saufa yi hasabu hisaban yasira ne littafin ne babba amma na mumine ba a binkice komai tun da dai an karba hannun dama an tsira wani malami yana ce mana yadda ake ya saufa yi hasabu hisaban yasira kamar littafin nan ne haka sai a zo a ce littafin ka ne wannan kai kai kai ma sha Allah ma adalla ma adalla a shige hisaban amma wancan na ta daƙiƙin feji by feji sudura by sudura layi bai layi duba abi gundari komai keke da keke shi ake jin tsoro mali hadal kitabu bala'in ya kai bala'i eh komai sai ya faɗa to wasu kuma bayan Allah ma duk wannan ba ta ba ta ba ba wane mutum wasu yana daga cikin wasu bayan Allah su da su kasan sai an gama wannan sannan za a fito muku da manzo Allah ku gan shi shi kuma ana ganin sa an haye ba sauran bala'i ya kare na lahira da an ga annabi Muhammad amma shi ku Allah available ana ta ganin sa wani ya ga Allah ya sha wahala wani gani na jalala idan ko Allah zai bayyana a gan shi ganin da za a yi masa bayan an ga manzon Allah shine bi ru'yatul jamali da ma bi ne ru'yatul jalali da ru'yatul jamali amma kowa zai ga Allah gwargwadon kudurar ikonsa eh wanda ya ga Allah ru'yatul jamali to gani ne na tagwayen taka da an ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbe ka yi murna da kai sai kuma a nuna maka Allah sai ka ga Allah gani na girma ru'yatul jamali wala tahjibanni ya ilahu bi ru'yati lizatika fi yawmi tajalla wa qurbati to wannan ranan ne to wannan ganin da ake wa ma'aikin Allah an gama komai ya daidai to akwai wasu bayan Allah daga cikin al'ummar annabi Muhammad su iska kudura ba ta iya ɗauko littafinsu ba dai wane mutum su annabi ne yake da ɗinsu yake ba su shi da su yadan da yadda an ce sai ka karɓi littafin za ka gan shi ka tsira to kuma shi ne ya baka an gama Allah ka samu to shi ne fatar almujrimina Allah ce a wannan rana za ka ga mujirmai su ne mushrikai su da kansu mushrikina suna masu jin tsoro kuma suna tausayin kansu da kansu mimma fihi na daga abin da yake cikin littafin nasu har ma aka fara binkitawa ana budawa kawai kulu na sai ka ji suna fada yayin da suka ga abin da yake cikin littafin nasu na mummunan ayyukan da suka yi ya wailatana ya al'ajabin girman halakan mu wato ma da hadar kitabi wai me ke ga wannan littafin ne wani irin littafi ne wannan layin wadiru sauratan baya kyale kankanuwar zunubi da aka yi wala kabiratan wala babba komai sai da ya fitar ya faɗa illa ahsaha face sai da ya tabbatar da ita ya ƙididdige ta ga mutan ga shi komai ya fito kaga har wayan nan da na zare komai duk abin da ina muni sai an gani su ko bayan Allah da suka ba Allah wai ba ce ba su da laifi wala ne ke gyara lamarin ai musu hisabi yasiri wata matsaloli a biya ai komai kana ji wani yana cewa wai an ce wai wai wai wai wai akwai wasu mutane yan dariƙa a lahira ana Allah yana biya musu abubuwan da suka ci to in ka so ka hana mana me Allah baya yi ai Allah in ba an duk wanda ka gani a rahama annabi ai ya faɗa cewa rahamar Allah sai wannan wato ba mai tsira a lahira sai wannan raham Allah ya gamgame shi da rahamarsa to daga cikin gamgamewar Allah da rahama wasu bayin san kai da in sun yi wani abin da suka yi ko cutar da aka ce mutum in yayi na cin haƙƙin wani Allah na biya wanda ya ci ba da niyya ba kuma wanda ya ci da niyyar yana so ya biya kamar wanda ya tafi da wani haƙƙin wani Allah yana iya biya masa Allah ba zai farala ce ta Allah mutum yake zuwa ya zama ma'aikacin banki ya yi cuta ya ci miliyoyin kudi ana neman su za a kama shi a karɓi kudi kuma an hana shi aiki a ƙasa gaba ɗaya wani daga ofis ɗinsa kawai ya bugo waya ya ce a ɗauke fayil ɗin nan a kyala maganan nan kuma ta kyalu kuma kayan da wannan to tsurar ɗan adam mai kashi da fitsari ta amma mutum ya yi da wannan amma Allah ba zai saboda an ce ai ga wasu bayan Allah zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓe su Allah zai musu haka saboda tsananin tsabar hasada ta wawaye wai hasadan ma ba ta duniya ba a lahira ma sai an hasada kuma ma kafin ma a je ake aika da hasada baka ji abin da imamu jazuli yake faɗa ba Allah ya ƙara kuɗi rahama ya ce Allah a cikin dala'ilu ko abin da ya zamanto haƙƙi tsakanina da kai na roƙe ka ka gafarta mu abin da ya zama haƙƙi tsakanina da halitta ka kuma ka ɗauke mun ka biya mun wannan za su roƙi abin da ba a yi so da haka mutum da ya karya cuci bayan Allah amma a cikin rahamar Allah Allah alkiyama ba abin da Allah ba ya yi in ko mutum ya ce bai yadda ba ba a haka to shi kenan mu mun yadda Allah ba shi shigan da za mu zaman to mun je da su ba mu biya ba ko haƙoƙi Allah ka biya mana wanda ko yake ganin ba a haka sai ka biya to ya je ya biya shi da albarkacin annabi muna raja'in muna raja'in farala Allah yawwa saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba gaya mana abin da suka gani a littafin nan wa wajadu ma amilu hadiran suna samun abin da suka aikata su waɗannan bayi da aka ba littattafan nan za su same su hadiran gashi nan tabbatacce a cikin littafin ba wani abu da ya kubuce gashi Allah ya tabbatar da shi kuma Allah zai yi hukunci da abin da yake cikin littafin nan ga kan kowa wala yuzlimu rabbuka ahada ya rasulullahi ubangijinka Allah baya zalunta ɗaya daga cikin bayi baya wani akuba da bai cancanci akuba ba kuma baya kyale wanda zai ba lada da ya cancanci samun lada wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا
ambaci gare su ya rasulallahi yayin da muka faɗa ga mala'iku muka ce su yi sujada ga adamu sujada ta girmamawa da kuma kambamawa ba sujada ta ibada ba fasajadu sai suka yi sujada gare shi don bin umarnin ubangiji suka tsuguna suka gaishe shi shine sujada da ake ba ana nufin sujada a sa goshi a ƙasa yi wa annabi adamu ba allah bai ce ba haka allah yake nufi ba a'a a tsuguna a kwantar da kafada da hannu a gaishe shi a jinjina masa babban bawan allah halifar allah adamu kawai kowa ya sujada mala'iku illa iblisa sai iblisu kana min aljinni ya kasance yana daga cikin aljanu shine uban aljanu to shine ya yin wannan sujada ta gaisuwa fa fasaka sai ya fasakaci an amru rabbihi daga barin umarnin ubangijinsa abin da ake nufi da fasikanci a nan ketare iyaka an ce ka yi ka ƙi fasikanci ne fa fasaka ma'ana ya ƙi yin ɗa'a Allah ƙin ɗa'ar Allah fasikanci ne fafasaka zagin muminai musulmi ka zagi mutane fasikanci ne don hadisi ya tabbatar da wannan sibabul musulmi fiskun to wannan fasikanci ne kuma sannan a nan bayan kin bin Allah fafasaka dinnan na hasada ne ma'ana fatakabbara wa hasada ya girman kai shedan kuma ya yi hasada dan ya yi hasada ga annabi adamu allah ya ba shi farala sai kuma ya yi jin kai ya girman kai dama da a cikin tawaga ɗaya ne da girman kai da hasada ma shi ne allah tabaraka wa ta'ala ce fafasa ga al'amuran rabbihi sai ya fasikanci daga ƙin bin umarnin ubangiji allah ubangijinsa afatattakhizunahu wa zuriyatahu awliya min duni shin yanzu ku bayi muminai kwariki iblis da zuriyarsa wato ainihin masoya gare ku ba ni ba an yi magana a jam'i ne amma ifradi Allah yake nufi amma saboda abin zai zama gamamme annabi adamu Allah yake masa magana to kaga abin da imaka na girman kai da hasada kar ka sake ka rike shi da shi da yaransa su zama masoya kar ka bi su ma'ana kar ka bi su to sai Allah ya ce tattahizunahu mu duka ƴaƴan annabi adamu kenan kada ku riƙe su shedan da 'ya'yansa kar ku riƙe su masoya ku dinga bin su domin su ba ababen bi ba ne maƙiyanku ne wa lakum ado shedan da jama'a sa maƙiya ne gare ku ya ku 'ya'yan adamu bi isa lizzalimi na badala tir da abin da wato tir da musanye da suka da ya zama ga azzalamai shine suka canja bin allah da bin shedan allah ya ce kan mu riƙe shi a masoyi ko abin bi to waɗanda suka ɗauki shaiɗan suka canja bin shi Allah da bin shaiɗan to tar da wannan canjin da suka yi su ne azzalumai ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المذلين عبدا shaidan da shi da iyalansa da suka yi wannan girman kan suka saba wa Allah Allah ya ce me suke ji da shi ne takaman mai shaidan yake ni Allah ma ashhadtuhum ban ganar da su ba halkar samawa ta halittar samai ba sun sana na halittar samai ba wala rabi da kasai wala halka an kai ko halittar kansu ban nuna musu ba sanya ne na yi su ba ma balle samai da kasai saboda haka dan me yasa suke girman kai suke shedan yake ja da Allah wa ma kuntum mutakhidhal mubdina aradan ban zaman to kuma ni na rike batattu da shedan da mutanansa su zama masu taimako gare na ba a cikin aiki na ni kadai nake yi ji Allah taimako daga wani mataimaki babu ni kadai ni nake yin komai da komai ni ne nake nake yin halitta ta ni ne komai da na kira shi dan ya taimaka min sai ya girman kai ya ce ai shi yake ce Allah ma to Allah ya ce ni babu wani mai taimako gare ni a cikin halitta ta da yadda din na shirya ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ambaci ya rasulullahi wato ranar da ya ƙulu ake yake faɗa shi Allah tabaraka wa ta'ala na du shuraka iya ku kirawo abokan shirkatawa da kuka bautawa gumaka allazina za'antum Allah zai ce ku kirawo su waɗanda kuke rayawa su ne ababen bautawa su ne masu cetar da ku masu tserar da ku to ku kirawo su ma fada uhum sai suka dinga kirawo su falam yastajibu lahum ba sa amsa musu babu su ƙarya ne sai ta kirawo iya duk wanda za su kira na gumakansu da shaidanunsu da suke sa su su yi iskancin to Allah ya ce ku kira su suka yi shiru aka ce ku kira su ma sai a halarto musu da sunayen gumakan da sunayen lalatattun mutanen nasu shugabannin nasu su ta kira ba sa amsa su ji shiru Allah ce waje Allah bainahum Musa Allah muka sanya tsakanin kafirai mushrikai da ababen da suke bautawa da shedanun da suka sanya su bauta muka sanya su maubikan a wani wato ainihin wadi muka sanya tsakankanin su muka kare tsakanin su wadi ne a jahannama wayannan suna daddana tasu suna koda waɗannan ma suna nan haka muka wanzar da su a cikin wannan guri na jahannama domin su tabbatar da halaka tasu ta tabbata
وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا تشاء أنكس وجدك موبقا mahalaka ce wani mazauni ne a jahannama musiba ne a gurin kuma an ce maubikan mazauna ko kuma mahalaka da su da suka bautawa da waɗanda aka bautawa Allah ce duk a wannan gurin yake zuba su don wajen nan waje ne na halaka sunan wajen ma maubika halaka ake nufi daga wa baka ne da fata cewa baka halaka mahalaka ke nan Allah duk ya tattara su Allah ka tsare mu shine Allah tabaraka ta'ala yace a ranar ne ra'al mujrimuna nara mujrimai kafirai mushrikai ranar ne za su ga wuta fazannu sai su yi zato wato zaton nan na taƙiƙi ne akwai zannu zannin akwai zannu taƙiƙin to fazannu ɗin sai su tabbatar a wannan rana annahu haƙiƙa su muwaƙi'uha masu abkuwa ne a cikin wannan sun tabbatar lalle yau ga wajen kwanan su inna lillahi wa inna ilaihi za su shiga ciki walam yajidu anha masrifa ba su samu kuma mabauɗa ba daga barin shiga wannan kwari da wannan wuta ta jahannama ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
mana daga cikin mawdu'in wannan sura ta kafi akwai magana akan Qur'ani kuma Allah yana ta tayin ta ga ta nan ma yace hakika Musa Allah mun sarrafar ma'ana wato fi hadal qur'ani a cikin wannan qur'ani ma'ana mun yi bayani mun bayyana a cikin wannan qur'ani mun yi bayani mun wa'azi ga mutane min kulli masalin daga dukkanin wani misali da zai nuna kudura ta Allah da zai nuna wahadaniyar Allah duk abin da za a yi na bayani na misali na kuma nuna allantakar Allah Allah da kansa ya ce hakika mun yi ga mutane don su bi wato muka yi wannan duka ga mutane wa kana insan sai dai kafiri ya kasance aksara shay'in jadalan shine mafi abu musu da yin husuma da akan barna shi shi kafiri ya fi kowa musu da rigima amma rigimarsa za ka ga akan kin gaskiya ce da kuma tabbatar da banna wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum wa yastaghfiru rabbahum illa an tatiyahum sunnatul awwalin aw yatiyahum aw yatiyahum al'azab qibala ce mai hana mutane ne su ne mutanen maka wai mai hana su ne su yi imani da Allah da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine kadai ta Allah in ja'ahumul huda yayin da shari'a ya zo musu shine alqur'ani wa yastaghfiru rabbahum menene ya hana su su nemi gafarar ubangijinsu na kusakurai da suka yi babu abin da ya hana su su imani babu abin da ya hana su su nemi gafarar ubangijinsu illa an tafiyahum sunnatul awwalin sai dai cewa sunnan mutanen farko ne sai ta zo musu ita ce ta riske su shine halaka da fadawa cikin gararin lahira aw ya tiyahumul azabu ko kuma azaba ya zo musu ƙibalan wato mai fuskantar rayuwarsu a fili ƙuru-ƙuru shine kuma ya zo musu ranar da aka yi yaƙin badar wama mursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق واتخذوا واتخذوا آياتي وما
tabaraka ta'ala ya ce musu ubangiji Allah ba mu aiko manzanni ba zuwa ga jama'unsu illa mubashirina face sai muna masu bishara ga mumine da alkhairi da aljanna da rahama ko munzirina face sai suna masu gargadi kuma da tsoratarwa ga kafirai da azaba wai jadilu alladhina kafaru bil badili waɗanda kuma suka yi kafirci suna yin musu suna jayayya wato ainihin da barna da faɗinsu na barna cewa Allah ba zai tashi kowa ba ba tashi suna yin wannan jayayya ne kawai da yadda bihil haka domin su wato ainihin cakuɗanta gaskiya da barna suna so su ɓata gaskiya suna so su bada gaskiya shine alkur'ani abinda alkur'ani ya zo da shi suke so su karyata kawai don su rikirkitar da hankalin mutane wata hazo ayati sannan sun riki ayoyina shine ayoyin alkur'ani wa ma unziru da abin da aka gargade su da shi a cikin alkur'ani na daga muwa da azabar Allah duk abin da aka gaya musu na alkur'ani na azaba da abin da aka zo da shi na ban mamakai na alkur'ani sun rike shi ne huza'an izgilanci suna wato izgilanci da shi
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
ومن ظلم باب لا mafi zalunci ga kansa mimma zikira ayatu rabbihi daga wanda aka ambaci ayoyi na ubangijinsa na alqur'ani fa arada an aya bijire daga barin ta yake yin imani wannan shi yafi kowa cutar kansa da zaluncin kansa wannan yake bin Allah da manzo Allah da alqur'ani wala siya ma qaddama yada ya ma mance abin da hannayensa mana ta gabatar na barna da kafirci da kuma sabo ya mamanci abin da ya ga dama yake an zo an wa'azi kuma ya ƙi yarda ya ƙi karɓa alƙur'ani wannan shi ya fi kowa zalintar kansa shi ya fi kowa cutar kansa dama kamar maganar nan ne macuci bai cika macuci ba jajiya ta ce sai ya cuci kansa duk wani macuci ba macuci ba ne sai wanda ya cuci kansa don tsananin iya cuta har ya cutar da kansa to wannan shine cikakken macuci to mushriki kenan shi ne kowa zalunta kansa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan Musa lamu ne muka sanya rufi a cikin wato zukatansu an yafqahuhu daga su fahimci alqur'ani ma'ana ba sa iya fahimtar sa balle kuma su aiki da abin da yake ciki ko su yarda da shi Allah ce mu muka rufe wato zuciyoyinsu wa fi azanihim a cikin kunnuwansu kuma muka sa waqaran nauyi da toshewa ko sun je karatun ƙur'ani ba sa iya aiki da abun ba sa yarda da shi ba sa yin suna ji ne sama usma illa sama ya kabule ba jin karba ba wayin ta da ohun ilal huda idan kuma ka kiraye su ya rasulullahi zuwa shirya falam ya ta babu suna shirya izan abadan har abada ba sa yarda su bi ka su shirya su ba Allah
وربك الغفور ذو الرحمة لن يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا
الله تبارك وتعالى يا رسول الله كيسني Ubangijinka Allah algafuru shine mai gafara zur rahmatin ma'abocin rama ga bayansa muminai lauyi wa da Allah zai wato damke su waɗannan kafirai bai ma kasabu da abin da suka aikata da abin da suke na shirka da barna tun a duniya Allah ya daddamke su la'ajjal lahumul azaba da ya gaggauta wato yi musu azaba tun a duniya bal bari dai Allah ya ce ba zai gaggauta ba mai imhali ne lahum mau'idu akwai lokaci da ba alƙawaran ta gare su shine ranar alkiyama ranar ne za a daddamke su kowa a yi masa saboda mu al'ummar annabi ba a kifar da mu ba a yi mana girgiza in ba don haka ba ai ba sai an je ba sauran duk da aka yi musu mutanen adawa da samudawa ai an musu kuma za su je su riska ta can din amma mu saboda kadarin annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a yi mana azaba a duniya sai dai an jinkirta sai an je can amma inda banna ce abinda al'ummatan da suka yi na banna suka shuɗe abinda al'ummar annabi yanzu muke yi wani mutum ɗaya in yi wata ɓarna sai Allah ya kifar da garin in ka ji to kuma amma saboda martaba da ƙima ta annabinmu shi ne Allah ya ƙyale ya ce ballahun ma'u'idu shi ne ranar alkiyama a can za a danke kowa amma mu yanzu ba za a kunyata mu ba ko a juyar da mutum ya zama biri duk an yi wa magabatan al'ummatarsu menene ba a yi haka ba mutanen annabi isa yana bin yara ya kira nuna musu tauhidi da na dangi da na waye sun ɓaɓɓoye su ka gani aka juyar da su aka shafar da su suka zama burrai ka gani mu alamanin annabi musa ma an yi haka amma mu duk babu wannan to namu ya fi zama haɗari ta lalace nan allah ka kiyaye lan najidu min dunihi maw'ilan babu suna samun wata makafa da mafaka wato koma bayan ubangiji rana alkiyama an aka dambe su sai hukunci wa tilqal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li muhlikihim maw'ida wancanan ka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alƙarya ce ga ta nan an yi a gaban su suna nan tana gano adawa da samudawa da waninsu suka ƙi bin manzanninsu suka ƙi kaɗe ta Allah Allah ya ce a halakanahu muka halakar da su lama zalamu yayin da suka yi zalunci suka yi kafirci suka yi shirka waje anna muka sanya kuma wato mau'idan alkawari da lokaci lima halikihim ga mahalakantarsu lokacin halakar da ya zo shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka halakar da su الحمد لله قال عن أبو درجة سلاتي قوم قال